الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna 29 ga watan sha'ban ya annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 17 ga watan biyu shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin waza'ifu ramadan malam yace wallahu subhanahu shi Allah madaukakin sarki la yanzuru ila suwarikum baya kallon kiran halittarku wa amwalikum kuma Allah baya kallon baya kallon dukiyoyinku wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah yana kallon zukatanku ne da ayyukanku bana Allah ta'ala baya kallon kyawun jikinka ko girman shi yace shi za ya kallo ya baka lada muna ganewa ko kuma Allah baya kallon kudinka masu yawa zai ce bare ya baka lada alhali baka yi mashi aiki da su ba in kaga ya kalli dukiyarka to aiki kai kaga kenan dai aikin ne aka kalla ba yawan kudin ka ba yau sai dai yawan abin da ka bada shi za a diba ga nawa ka bata baka kamala yana kallon zuciya saboda zuciya ita ce niyya a nan ne niyya take tabbata ita ke niyya ita ke nufa aiki sannan kuma aikin gashi niyya ta nufe shi kuma aiki to su ne Allah yake kallo wannan hadisi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana nan farkon riyadu salihin farkon hadisan ne cikin riyadu salihin faman waqafa baina yadayhi duk wanda ya tsaye gaban Allah ya tsaya gaban Allah subhanahu wataala falyuzayyin zahirahu bil libas to ya kawata zahirin shi da kaya wana mutum ya ado ya ci ado da kwalliya gaban Allah subhanahu wataala da sutura wa batinahu mutum ya kawata cikin shi bilibasi taqwa da sutura ta tsoron Allah qala ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ya bani adama ya kudiyan annabi adam qad anzalna alaikum libasan lalle mun saukan muku da sutura mun saukan muku da kaya yuwari sau'atikum wanda zai lullube muku ya rufe muku al'aurorinku ya rufe muku jikinku da ba kusan a gani. Warisha kuma Allah ya ce, Mun sabkan muku da rishi, tufafin kwalliya da ado. Akwai tufafi na larura, wanda zai rufe maka inda ba ka so a gani. Akwai kuma tufafi na ado. Kama in ka sa misali wannan kayan, ‘yan cikinsu ta ishe ka kaci, inda za ka kashi. amma kaza malin-malin kwalliya ce ko da ita ko ba ita ita tana yin ado kuma tana kammala ka tana ƙara cika ka yawwa to ita ado ce ba dole amma ta cikin dole ne dole ka rufe jikinka amma ita tana rufe ma jiki za ta rufe ma jiki sai dai ta ƙara mi ta ƙara ma kwalliya da ado to haka ma ita ma ita cikin ita ma wani lokaci kwalliya ce yawwa da wasu wurare singila kowa ma sai yawo da ita dukkan munan babu wanda ya wuce yawo da singila wasu kasashe dukkan munan gaba daya da manyanmu da kananan daga babban mutum da singila da t-shirt babban mutum ya ta yi gari kawai ziyara ma za ta yi da shi da shi t-shirt da ba don shi wani wuri ma za ka ga babban mutum da tebatar ya je bayan gidan shi ko ya je can wani wuri ko ya je ya je wani wuri da tebar ya rai duk inda ya kamata ya rai ya rai to al'ada ce mu al'ada munan babban mutum ba ya sa tebar ba ya sa ta ita kadai ko ko gida ba ya zuwa yawwa kamar za ka kamo kura wannan sai kananan mutane sai matasa haka yawa shi ma matashi wanda yake jin nauyi bai iya wa da ribatar wa libasu taqwa Allah subhanahu wataala ya ce sutura tsoron Allah kenan kaga akwai kayan tsoron Allah wanda zaka lulluba ma zuciyarka ka lulluba ma jikinka ma'ana shine jin tsoron Allah ka ji tsoron Allah kamar ka samu kanka sutura ne zalika khairun Allah subhanahu wataala ya ce wannan shine mafi alheri wa mina daga ciki al-itikaf lazimtan masallaci domin ibada wa fi sahihain ya zo a cikin sahihain an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya kara mata yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi zira da amincin Allah zara tabbata gari shi kana ya takiful ashral awakhira min ramadan ya kasance yana itikafin goma na ƙarshen watan ramadan hatta tawaffahu Allah har sai da Allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi yana mi yana itikafi ni shekara sai yayi har lokacin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma kana sallallahu alaihi wasallam abinda yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya takifu yana itikafi fi hadhihi al a cikin waɗannan kwanakin guda goma allati tutlabu fiha lailatul qadri wanda a cikin sa ake neman daren lailatul qadri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi ne qat'an li ashghali saboda yanke shagulgulan shi don mai itikafi yana yanke duk wani shagali da yake duk wani aiki da yake ya yanke saboda ka dawo masallaci tun daren 20 da dai ko ka shiga masallaci kai ne ba za ka yi ta ba sai 29 ko kuma sai ma safe 30 sai safe sai safe sallar ka hita saboda ka ka yanke komi ba ka zuwa kasuwa ba ka zuwa wurin aiki in tela ne ma kai ka faru in ma menene amma tela ya shi kayan mutane kuma ya shige itikafi saboda yawwa amma akwai akwai telolin da suna iya shiga akwai telolin da sun karɓar ɗinkinka kawai ɗinkawa za ci gobe kawai sai ga suna kiran ka ka zo ka sha abu kaga wannan ba su da ba su da aiki da suka bar ma kansu wanda zai hana su su tsaye su yi wani abu na ibada wa qata li ashghali saboda yanke shagulgulan shi wa tafrigan libali da kuma ainihi ba ba tunanin shi cikakken lokaci ana so ka ba hankalinka da tunaninka cikakken lokaci ka yi tunani da kyau saboda ka natsu da ka rabu da hayaniya da rikici wata kalliyan saboda kuma wato kadaita limunajati rabbihi domin ganawa da Allah mahalicin shi wa zikrihi kuma saboda ambatan Allah wa du'ahi kuma saboda roƙon Allah mana da waɗannan abubuwan saboda su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na itikafi haji ko mutane da yawa suna shiga itikafi ba su yi waɗannan abubuwa ka yanke shagalinka kawai in ba ruwanka da mai ke faruwa amma kana itikafi kana kana rikicin siyasa kana ta bibiyar mai ke faruwa amma kana mai da martani daga nan cikin masallaci da me kai kenan ko ko wata rigima da ka baro cikin unguwa da kai da abokanka irin hayaniya kawai dai ta sha dariya duk in ka shiga shi kenan sai ka dakata wannan gwarab din sai ka tsaida ta sai an kare ki in dai ibada za ka yi da wasa nan kuma ka ba tunaninka ka ba hankalinka isasshen lokacin da za ka yi tunani game da ƙarin imani da ƙarin sanin girman Allah da ƙarin san Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma samun kadaita da ganawa da Allah subhanahu wataala lokaci ne na ganawa da Allah ga yanin kamar ma ya maka yawa dan da cikin gari ba za ka samu haka ba dan nan ka zo inda ba wanda za ya zo ko ya dago ma hannu ya gaida ka ko ya zo ya sallaba ya ce yana da magana da kai duba ka zo ka shige wani wuri in ka so ma sai ka samu wani zanen ka ka kulla ka shige ciki ba ka ganin kowa kowa ba ya ganin ka in ka ji kwana daga nan ka bingire kai kwanan ka ko ba haka ba to ana son mutum zan ki samun lokaci wanda za a zan ki tunani game da wato duniyan nan daga ina kake ina za ka kuma ko me yasa aka yi ka cikin ta kuma me kai duk shekarun da kai shekara talatin zawa yanzu me kai me kyawu me kai mara kyawu shin wai ka shirya ma tahiya lahira ko baka shirya ba ko waɗannan tunanin nuka ne da ake so mutum ya zanki domin lahira tahiya ta zaka to tun da tahiya zaka ya kamata ka shirya ka zanki shirya mata duk lokaci bayan lokaci ka zanki tunawa ba wai cewa kai kawai ka sa lahira gaba kai tunani a'a ita ma duniya kana cikin ta kai tunanin yawwa in an yi tunanin duniya kowa ya tunanin lahira yawwa in ka tuna duniya so shidda to ƙarshen sati ka tuna lahira so ɗaya ka wala wata rana da kawai tunani kake ta yi yanzu wata rana rana ya tiyo ba kana kana ina kana karkashin ƙasa kana can wala kiri na ma tambaya kana cikin waɗanda irin waɗanda wata rana dai misali duka wannan tunanin to an tambaye ka me zaka ce ba shin tambayoyin nan kana ya amsa su ko baka ya duka in ka kare kuma shikenan kai kuka kai kadai ba wanda ya san kai makanka kuka ka sha hawaye ka hito kuma kai ta dariya haka ake so yawa in an yi dariya kuma ai kuka Allah ya sa mu dace to itikafi kusan ana shiga shi ne saboda haka domin Allah subhanahu wataala ya ce mu zanki tunani game da halittun Allah game da aikin Allah game da girman Allah subhanahu wataala to a rayuwar mu haka ya ne zaka tunani ya zaka samu lokacin da zaka tunani game da abubuwan da za su tsara maka imani da Allah subhanahu wataala baka da wannan lokaci sai in ka samu irin wannan karamarsa ka shiga itikafi ko kuma Allah ya azurta ka ka tafi maka kai sai kai umra a can ma ka samu isasshen lokacin da za ka ibadaka. Malam ya ce wa zahaba Ahmad, Imamu Ahmad ya tafi, mazhaba shi kenan, annal mu'takifa lalle mai itikafi la yustahabbu lahu ba a so gare shi mukhalatatun nasi cuɗanya da mutane. Ba san mai itikafi zan gamuwa da mutane. So ake yi ni tunda shi kadai ko abu kai tikafin shi ma so ake da shi da su kada ran kada sallama ne kawai yawa duk wata matsala ta masallaci inda kuke yi tikafi duk ba hakkin kowa ne ku zanna ku tattauna a kanta ba akwai masu kula da masallaci ku kyale su da wani irin wannan dama yake nema dama dan bai saba ba bai saba zama shi kadai ya bauta ma Allah ba to saboda haka in ya zanna sai ya gashi kwana ɗaya kwana biyu sai ji da abin ya ishe shi yawwa to da ya samu wani irin shi shi kenan da sai su shiri ne ci to ba a so ba a so ga mai itikafi ya zanki cuɗanya da mutane a cikin itikafi baka ji bari ma ka ji yace hatta wala ta'limu ilmi kai har ma koyar da karatu a matsayin mai malami ne ya shiga itikafi kaga sai mutane sun je koya masa karatu ko ko kuma tun da karatu za a yi cuɗanya za a yi yawa wani daga na ya samu damar hira da malam shi ke damar shi ba karatun yake so ba amma ta hanyar karatun sai shigo da tambaya yawa malam ina da tambaya to daga nan sai abai zama hira to ba a so kamar in an hito daga itikafi bayan sallah ka zo ka samu malam ya koya maka karatu wa iqra'i qur'an kai hamma koyar da karatun qur'ani cikin itikafi duk ba yi duk ba a so mai itikafi ya je yi wannan ba so ake ta karatun ya shi kadai balil afdalu lahu abin da yafi gare shi al infiradu bi nafsihi kadaituwa da kai shi da zama shi kadai yake zama wa takhalli da kuma kadaituwa bi munajati rabbi gaba da ganawa da Allah subhanahu wataala wa zikrihi da wato zikirin Allah wa du'a'ihi da kuma roƙon Allah subhanahu wataala da ka zama kana kaɗaituwa da ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala ba na kana sallah sallah ita ce ganawa da Allah muna ganewa ko wal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da Allah mahalicci shi saboda duk lokacin da kace Allahu akbar to ka shiga ganawa ne da Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha al-i'tikafu malam yace wannan i'tikafin huwa al-khalwatu ash-shar'iyya shine kadaita ta shari'a mana zama kai kadai shine khalwa da larabcin sudan abinda ake ce makalwa shine makaranta ta karatun qur'ani don makarantar qur'ani da larabcin sudan sunan ta kalwa abinda yasa kuma suke ce mata haka na saboda ba a yin ta cikin gari sai dai a yi ta waren gari kamar yanda makaranta alqur'ani na da zaka gan gari ya waye sai su bar gari su dai ga dashi su dai fiska digo sai a bar saboda nan ne za a karatu ma cikin gari sai malam ya dauko abin nan bulala yana tada mu masu wasa sai wani ya wurin malam da mutum ki ya dauke ya dauke malam da ya sai ka alfajira da cikin dadi malam na hira su ma suna nan suna ta hira su da haka yasa amani sai ya ce malam wani wuri za mu wani gyaran wani aure za mu je ka raka mu kenan ya ga yara na ta tsallo suna jin dadi kayan malam ya dawo to shi yasa mutanen da sai mutum ya taida ya gari ya waye da sai shi da sai a taida shi can bayan gari da nan in kai daga nan yamma da gabas da nan duka marani kewaye da garin baya da inda kai zaka za ka kai ta daga gari zaka duka albajirai nan sun tafi ga daji suna karatu kuma duk wani babba ma wanda yake so karatu shi ya zamna ya tayi shi yake in gari ya waye sai ta dashi shi ne ba ya dawowa sai ya je yin dawo sai karatu nan da za karatu tsaf ba wanda zai hana ka karatu ko ba ka tunanin ko ba ka ganin kowa ba wanda zai gittawa gaban ka shi yasa suke ce ma makaranta alqur'ani khalwa wa inna ma yakunu fil masajid itikafi yana kasancewa cikin masallaci ba a yin shi cikin daki ba a yin shi cikin shago لئلا يترك به الجمع والجماعة saboda kada a bar sallolin jam'i saboda itikafi ko a bar zuwa sallar juma'a saboda itikafi to man ka tsaya cikin gida kuma an ce ba a hita to kaga ba kai ba zuwa masallaci ke to da zuwa masallaci da itikafin wani yayi muhimmanci zuwa masallaci ya itikafi muhimmanci da zuwa juma'a da itikafi wani yayi muhimmanci zuwa sallar juma'a wadda ka kaga ke sa ake so ka tai masallacin juma'a masallacin ma na juma'a ake so ai ba so ka yi itikafi cikin masallacin unguwa wanda ba a sallar juma'a ciki saboda kaga in ka zanna ba ka zuwa juma'a ko ba ka ba in kuma ka ce sai ka yi ta juma'a sa'annan ka dawo to kuma abubuwa za su faruwa ka gamu da wani wanda dole sai ka tsaya tare da shi ku yi hira kuma ka game da wani abu na adan duniya da kwalle duniya yawwa ba mamaki kwanan ka hudu ko biyar cike itikafi kawai sai kaga wani abokinka da sabon hoto baka san shi da shi bai tsaya ce wallahi yan kwanakin nan wata haraka aka samu na sai shi amma zai ce hanyar shi ma ba ta yi shi ce ba turawa sabuwa sai su faru bishe su ake son kai zaman ka cikin masallacin juma'a ba ka hita an ka hita magiwaya ce in ka yi sa masallacin magiyoyin shi cikin masallaci suke shi kenan kaga ba kai ma ba hita sai in kana bukatar abincin bude baki ko abincin sahur ba wanda zai kawo maka sai ka kawo da kanka sai ka hita to dan ka bar sallar juma'a dan ka bar sallar jami'i shi yasa aka ce ai cikin masallaci fa innal khalwata qati'ata anil jam'i ko anil juma'i wal jama'ati domin kadaicin da yake hana mutum sallar juma'a ko ya hana shi halartar sallar jam'i manhiyun anha wannan kadaicin na ibada an hana shi asa akwai wani kadaici akwai wani wuridi da za a baka wanda za a cewa kwana arba'in ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ba baka hita kuma biyan bukata ne kake nema ko wani matsayi ne kake so ka kai wurin Allah amma kuma ka bar abin da Allah ya ce ka bar zuwa jami'i ka bar zuwa juba kwata kwata ba ka zuwa sharadi ne kuma tunda ka karba waɗanda suka baka sai su ce maka to kuma in kai tofa abin da ya same ka baro ba ga dole kai zaman ka ce ga abin da ya same ka nan kayi asarar ladai juba kuma wani matsayi ne za ka samu wanda zai sa kabar juba kabar zuwa sallar jini in duk matsayin da zai sa ka samu wadannan Allah kai ba ka shi ba in dai za ka in zuwa masallaci ka yi jam'i da mutane ko ka yi juma'a to akwai irin waɗannan abubuwan Allah ya kiyaye shi ne malam ya ce da irin wannan ibada wanda za a cewa ka tsare kanka ba ka hita ba ka zuwa jami'a ba ka zuwa jami'i to shara musulunci ta hana wasu ila ibn abbas radiyallahu anhu an tambaya abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda ar-rajul dangane da wani mutum ya qumul layla da yake qiyamul layl wa yasumun nahara kuma yana azumin rana wala yashhadu al-jumu'ata wal jama'ata wala al-jama'a ba ya halatta juma'a ko ba halatta jami'i amma kuma in dare ya ta kiyamun lail da rana ya tashi qala huwa fi nar Abdullah da ba sai ce na dan wuta ne Allah da yace ayi azumi da rana ayi kiyamun lail da daddare shi yace a je sham na azhar da la'asar da magariba da isha'i da asuba kuma shi yace sati in ya gewayo juma'a ta yi to dan me za ka dauka wani kamar wani kuma waɗannan da kake ba su kai darajar waɗanda ka bari ba waɗannan salloli ne guda biyar da Allah ya wajauta maka su kuma ana son ka yi su a cikin jama'a ba a son ka yi su kai kaɗai mana dan in ka yi kai kaɗai so ɗaya ka ko so biyu ba matsala ba ne amma ya zama to kawai kai ka ma yadda lissafin jami'i cikin tunaninka kawai sai ni sai dai kai ta sallah kai kaɗai to wannan ba daidai ba ne Allah ya kiyaye to kaji Abdullahi da Abbas aka tambaye me hukuncin wannan mutane ce dan mutane da kuma akwai masu yi. Balkalwatul mashru'atu kadaici wato wanda aka shar'anta da yadi al'umma ga wannan al'umma hiyal itikafu fil masajid shine itikafi cikin masallatai khususan ballantana ma fi shari ramadan cikin watan ramadan mana itikafi ana yin shi kowane wata cikin kowane wata ana yi amma wanda yafi falala shine na cikin watan ramadan saboda kowane wata in kana so sai ka yi itikafin kwana uku sati guda kwana goma da yadda kake iyawa wa khususan fil ashr al awakhir musamman ma a cikin goma na karshe minhu daga watan ramadan kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa fal mutakifu da ka mai itikafi kad habasa nafsuhu ala ta'ati llahi ya riga ya tsare kanshi akan bin Allah wa zikrihi da kuma ambatan Allah kaji saboda haka ka tsaya ne ka yi biyayya ga Allah kuma ka yi zikirin Allah wa kafa an nafsihi kuma ya yanke makan shi kulla shagilin dukkan wani abu mai shagaltarwa ya shigaluhu wanda zai shagaltar da shi anhu daga itikafi duk ya yanke makan shi wannan ko wata alaka ya yanke ta wa akafa bi qalbihi wa qalibihi kuma ya lazumta da zuciyar shi ya lazumta da gangan jikin shi ala rabbihi ga Allah subhanahu wataala wa ma yuqarribuhu minhu da kuma aikata abinda zai sa ya samu kusancin shi ga Allah kaji abinda ake so kenan ka dage kai ibadar da zaka zama to kai ma cikin mukarraban Allah shine manufa yace gafi fa ma baqiya lahu hammun babu wata damuwa da ta rage mishi si wallahi bai da wata niyya bai da wani hammi bai da wata manufa sai Allah itikafi shine duk inda yana tunanin ya dai samu lada Allah dai ya gafarta mashi Allah ya gurguso shi kawai abin da yake so kenan kaka daga shiga itikafi kai ta kiran mutane muna nan ku cikin itikafi to da haka yi amma mutum ya kira ka waya kana buɗe wani shi cikin itikafi sai ka ce eh muna ciki amma ka zanga kiran mutane kaka yadda ka yi abin da zai rage maka lada wurin Allah subhanahu wataala wa ma yurdihi anhu da kuma abin da zai sa ya samu yardan Allah subhanahu wataala shi ya kamata ya aikata to mana yace ga ma'anan itikafi wa ma'anan itikafi wa haqiqatuhu ma'anan itikafi da kuma haƙiƙanin itikafi menene ma'anar shi qat'ul alaiqi an kulli alqala'iqi qat'ul alaiqi yanke alaƙoƙi an kulli alqala'iqi daga dukkan halittu gaba daya kaji lil ittisali bi khidmati alkhaliqi domin mutun ya sadu da yi ma Allah mahalicci hidima ka yanke ma kowa ka yanke alaka da kowa amma banda Allah shi yake ci mai itikafi kaji ma'anar shi قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق ينك على قوقي هدوئي gaba daya ka yanke da halittun Allah gaba daya kenan kaga hatta cikin masallaci ma waɗanda kuke tikabi da su ba abokan hira bane ba abokan hudda bane kowa ya ta kai duka mun shigo ne muna neman yarda Allah bai kamata mu yi wasa da wannan damar da muka samu ba kai tunanin mutane na can cikin gari da yawa dubban mutane suna can suna ta harkokin gabansu ba samu damar shigowa ba kai Allah ya shigo da kai kuma sai ka yi wasa da wannan damar sai bai kamata ba dama baka shigo ba kenan tunda wasa za ka yi da zaman ka kai waje ka ci gaba da azuminka ka nemi lada Allah subhanahu wataala ka tsaya amma nan kana azumi kuma kana ba daidai ba kuma ka shigo wurin ibada ne ba a kobi cikin wurin sai ibada ai bai kamata a ce ka shagaltu da wani abu wa kullama qawiyatil ma'rifa duk lokacin da sanin Allah ya karfi a cikin zuciya wal mahabbatu lahu da kuma soyayya ga Allah duk lokacin da ta yi karfi wal unsu bihi da kuma ɗebe kewa da Allah subhanahu wataala kana kai kare amma saboda kana ganawa da Allah sai ka ji kamar cikin cikin dawa kake kamar cikin mutane kake kamar cikin dubban mutane kake kuna ganewa duk lokacin da sanin kaga Allah ya karfi da soyayya kaga Allah to duk lokacin da ka roko suna Allah ko karatun Qur'ani ko zikiri kana yi ko tunani game da Allah game da aikin Allah halittar shi sammai da kasai da mutane da sauransu sai ka ji kamar cikin mutane nan kake kuma kai kadai ne saboda mi saboda kana tuna Allah masoyinka wannan abin mutane da yawa ba su da shi wani ya zo ya iske kana karatu kai kadai sai sai ko kuma ganka shiru matsayinka na almajiri ko malami zai ce bare zo ya taya ka hira bai san aikin da kake wannan zane kana jin daɗi kana ganawa da Allah shi kuma sai zo ya bata muna ganewa ko musamman wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi addu'o'i da azkar da dama da karatun Qur'ani Allah baka shi ga kai inda kai ba ruwanka ko wani wuri ka je ko wata ma'aikata ka je neman wani abu aka ce ma ka dan saurara sai koma ke ga tattalawa ka kawai amma ba daga murya za ka yi ba kai abin ka kasa kasa ba wanda ya sani sirri ne ikhlasi kake nema lada wurin Allah ka koyi ta zan iya kasa kasa kana motsi da bakinka awa to malam yace duk lokacin da aka ta samu aurasat sahibaha irin waɗannan abubuwan suna kawo ma mai su al'inƙifa'a ilaihi yankewa zuwa ga Allah bil kulliyati gaba ɗaya, ala kulli hal akan kowane hali. Wani lokacin yana cikin mutane, ina jin daɗi yi sun ce za su je wani su dawo. Sai in ji daɗi. Daga kayan su dawo kayan izihi guda. da ana nan bai yiwa kana yi mutane na yanki ka amma sun tahe su shikenan bari dai sirri ne kawai kwai ala kulli hali akan kowane hali da wani sirri ne zani gani akan mutane zo su yanki a sirri ne nau mun ka bata mani shi ba wai sirri ne da na hudi za ku karu ba sirri ne da in na hudi bata mani aiki na zai kana ba'dhum la yazalu munfaridan sashen magabata ya kasance baya gushewa shi kadai fi baitihi a cikin daki shi khaliyan bi rabbi yana kadaita da Allah malicin shi ma'ana wani daga cikin malamai kullum zai zama cikin daki fakila lahu sai aka ce bai ama tastawhishu shin wai kai ba kai jin takura kai kadai cikin gida kai kadai ko cikin daki gare fa qala sai ce kaifa astawhishu yaya za ni takura wa huwa yaqulu alali shi Allah yana cewa ana jalisu man zakarani Allah yake cewa ni ne abokin zaman wanda yake zikiri na duk wanda yake zikirin Allah to yana tare da Allah idan kana zikirin Allah kana subhanallahi bihamdihi wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to kamar kana hira da Allah ne ko kana la ilaha illallah ko kana karatun alqur'ani da girma ko kana salati ga manzo Allah gaba dai kamar kana mi kamar kana zance ne da Allah subhanahu wa ta'ala yace to ina zance da Allah ya ce ta kula hmm ka taba ganin ango da amarya a ce su kadai ya kamata wasu su tsaya su hira ba ta masu hira ke da su bi ne uballantana mahalicci Allah subhanahu wata'ala da girma wanda ya fi kowa girma abin kauna wanda yake ba kowa to da zaran ka zanna kana zikirin Allah to kamar kana hira ne da ubangiji Allah ya man aba umrahu yake cewa ya kai wanda ya lalata rayuwar shi fila shai cikin abin da ba komi ba ne yawa ba ya ga tsuntsu ba ya ga tarko shi bai samu duniyar ba kuma dama lahirar ba ruwan shi da ita zagwanda ya bata rayuwar shi to ya kai wanda yake haka istadrik ma fataka kai kokarin gyara abin da ya kauce maka fi lailatul qadr a cikin lailatul qadr fa inna tuhsabu min al-umri lalle ita ana kilga ta ita ma cikin shekarun rayuwarka kaga dare guda ne za ka kirga ma sekon da ɗaya ma bari dare dare awa nawa yake sekon ɗaya ma sai an kirga maka wannan bugawa da zuciya ke ma bal bal bal zuciyarka mawaƙi ce tana ce maka rayuwa da kake ganin ta fa sekon da sekon da ne da minti minti wannan bugawar zuciyar da take buga ma sekon da ma ba haka yake ba to ita ma zuciya tana tunatar da kai cewa haka fa rayuwar take dakkatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqu wa thawani wa bugawa zuciyar mutum ce mai take yi lalle rayuwa da kake ganin ta fa mintuttuka ne da kuma sakan sakan fara kama na duk minti sai lissafa ma mi kai cikin shi sakan ma da ya balla mi kai Allah taimaka mun. Amin. Qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lalle mu muka saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah ce me ya sanar da kai me yake ce ma lailatul qadr? Lailatul qadr khairum min alf shahr. Allah ce daren lailatul qadr ya fi alheri daga wata dubu. Daga shekara 83 da wasu watanni. fanan kai ibada ka dace da lailatul qadr a cikin ramadan zaka samu ladan shekara 83 da watanni a dare daya to sai kai wasa qala malikun imamu maliku yace balagani annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace na samu labarin cewa nabi sallallahu alaihi wasallama quran nasa ko qura amaran nasi qablahu an gwada mai shekarun mutane gabanin shi al'ummomin da suka wuce aw ma sha Allah min zalika ko kuma Allah ya nuna mai abinda Allah ya so ya gwada mai daga cikin shekarun mutane mutanen da waɗanda suka gabaci al'umma na sallallahu alaihi wasallam baka annahu taqasara far ummati sai maza Allah ya ga kaman wato shekarun al'umma shi yan kashiru ne ba su da yawa ke kuma mutanen da mai shekaru kadan shine sai shekara 150 200 irin mu ne da zamu shekara 30 ko 40 mutanen da mutum ya yi saurin rasuwa sai ka ɗari da hamsin ɗari biyar rasuwa ce ka wani abin da Allah ya rubuto kenan lokacin tsohon da za a magana shi ya kawo shekara ɗari takwas yana ganin mai ɗari biya kaga mai daɗi ba mu kuma ina mu wanda ya ɗari biya ya zama kamar tsumma sai wanda Allah ya so mai ɗari biyu kuma ka kan shi dai ga yanan kada ran kada kuma zala sai ga shekara al'ummar shi sun yi kaɗan Allah ya blugu min al'amali alladhi balagha ghayru cewa ba za su kai irin aikin da wanin su suka kai gare shi ba inda mutanen kirki in ka dade duniya kaga ibada za ka kuma haka ba to ka shekara 500 kana ta ibada yaya ka zama dai da wanda ya shekara 30 40 yana yi zalla sai ya ga kenan al'umma shi ba za su kai haka ba fi tulul umra a wurin tsawon rayuwa fa atahu Allah sai Allah ta'ala ya bashi lailatul qadri daren lailatul qadri khairu min alf shahr wanda shine mafi alheri daga wata dubu idan ka ga al'ummomi suna 300 400 500 suna shekaru kai in kai shekara 30 duk shekara ka dace da lailatul qadri in kai ramadana 30 to 83 su 30 nawa za a samu shekara 83 su 30 shekara nawa a yayi dari biyu ya tamanin uku ma shekara uku tara ba za ma ta yi dari biyu dari biyu da arba'in da wani abu ha? oh yana kaga shekaru ne da yawa sai aka babu wani to ina ga wanda ya shekara hamsin ina ga wanda ya shekara saba'in yana ta dacewa duk shekara duk shekara magana tana da yawa kuma lokaci na ta tafiya bari mu tsaya haka sai kuma baɗin Allah ya kai mu mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah muna fata Allah ya kai mu faduwar haka kai Allah ya kai mu baɗin ba ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta na wajen haka mai ta ibada muna jin daɗi muna bauta mu Allah To, yanan Allah ya kai azumi goben an yi azumi gobe, waɗannan shirye-shirye da muka ɗan je muka yi Najeriya kwanaki, insha Allah da gobe ne in an yi azumi za a fara yansu. Yanan ƙarfi sha biyu ne a cikin tashan Afirka TV. A tafsiri ne ko? Wato tafsiri, wanda za a zan kisawa Afirka TV, wanda ku ne kuka ɗauki nauyin biya shi, a biya a sa muku ku zangi kallo. ku rage kallon kuma malamanku karfe sha biyu ne zuwa sha biyu da rabi minti talatin ne insha Allah kullum har Ramadana ya kare. Allah ya samu dace. Sha biyu na rana. A na dare ne. Sha biyu dare. Ramadana ne yayi. Sai a kai karfe daya na abin nan yau. Ana cika dare ga Ramadana kuma ya yi daɗin kallo da daddare. Da rana abinda yunwa na zakalkalar kayan karatun Allah ya samu dace amin na'am Allah ma
yana zuwa can yake azhar da la'asar bai zuwa sai da magarba yace yace ya zai yi wajen sallolin shi bai a can a daji
daji yake zuwa me yake yi can can yake zuwa can da yake la'asar da zuwa.
ba matsala sai ta sallar shi in ba wanda za su yi sallar tare ko ba masallaci kusa wanda yake yi ne cikin daji mana gona ko fadama yake yi fadama shi kuma tana nesa da gari kuma tana nesa da wani ƙauye sai zanki sallolin ya shi kadai saboda uzurin haka inda aikin shi na larura ya kama shi dole ya rayu wurin sai zanki sallar shi babu wani abu cikin wannan insha Allah na
yace mallam wajen mutum wajen kurkure baki sai jini ya fito masa ta baki yace me a hukuncin ko ya ya halin arwala shi da azumin su duka daidai ne ba wani mutum ne wajen kurkure baki shi ne ya kurce mishi ko jini ya fito ga bakin shi yana azumi wurin arwalla ne arwallan shi daidai ce sa'ad nan kuma azumin shi ma daidai ne
Wacce wannan yace yana da yana da ɗan uwa wanda yake zama magajinsa. To sai saɓani shiga sai suke suke fushi suke gaba. To shi ma da sun ɗauki hushin amma shi ya bashi hankuri. To an abu ce to amma har yanzu dai yana ga shi yana ga wancan bai riga ɗan sake ba. Yace to ya za yanzu a Ramadan ya zo ta ga yanda shi ya su daidaita abadan abadan. Tunda shi baya son gaba ta ci gaba.
shi kenan kawai shi ke da laifi wanda ya shi yarda a shirya an gowon shi ne ya ce sabani ya shiga tsakaninsu a yan gaba ta shiga amma shi ya dawo ya bar gaba amma shi wacce ya ki saki kenan shi ba ya da laifi wanda ya ki saki ya ce shi gaskiya kawai ba ya saki bai yayewa kuma ya nuna gaskiya ba yanzu ba ko kuma ya ɗebo ta ma da zai ya ce har layira ma ba rufe kaga shi ba yana laifi saboda shi ya nema a shirya shi kiyar Allah ya kiyaye na'am
wannan yana tambaya cewa wai shafa jikin kare yana karo alwala tambaya ta farko to wai shawo jikin kare yana kare alwala jiki kare gaba ɗaya na jasa saboda ka in ka taba shi ba zai karya ma alwala ba sai dai ka wanke wurin kamar ka yi alwala ne misali ka taba kashi har Allah ka ba ta karya awa tambaya ta gaba wanda ke karya ma alwala shine kashin ya hito maka ko hitsari ko mani ko wani abu amma didan ka taba su wannan sai dai ka wanke su kalamta ce na'am tambaya ta gaba ce wai ana yin sallar gawa babu alwala wai ko ana sallar gawa ba alwala in ba ruwa ba da ruwa sai kai sallah haka nan ita ma sallah ce kamar kowace sallah tara ka sai an mata alwala in ba ruwa sai kai taimako kuma ba te ba ruwan kuma babu taimako a kasai sai kai haka nan akwai kasashen da za ka neman kasa ba ba kasanmu ba ba kasashenmu na afirka afirka kasa ga ta nan ta yi yawa amma akwai kasashen da za ka neman kasa ka rasa ina take Suka ce dai.
gewaye da kai ko ina gaba ɗaya daga bitroyi sai karafuna duk su ne gidajen naku an masallacin kuma na ƙarhi ne ko na bitir to ya za ka yi a gaba kasa kasa ma karinsa ina kasa take kuma ba ruwa ya za ka yi To, amma kasashenmu muka samu ruwa ba sun kai taimaka. Akwai fatawoyin malamai da suke cewa ana iya yin sallar gawa ba, amma dai abin da ya fi dacewa shi ne a yi da arwalla. Shi kenan?
a a da kwai gauta wasu ma za ka yi to wai kuma tambaya ta gaba ce eh, raka'a biyu da ake bayan sallar isha'i ana iya gama ta da sallar tarawih
Da kaman tana zama buɗi ne da ba ita ga ga sallar dare. Rakawai inda ake bayan sallar isha'i. Wai ana iya ba a lissafa su ita sunna ce daban. Sunna ce daban bazala yana yin ta da ya buɗe sallolin shi na dare. Saboda haka ita daban take sannan kuma waɗanda za a yi na tarawihi daban suke ba a lissafa wa ciki. amma ba laihin mutum ya lissafa tun da zai dama dukkan su mustahabbai ne mutum ya lissafa ba laifi ba ne amma dai in sun samu ne su zaman su daban kuma waɗanda za ka yi na asham daban suke ba a haɗa su na'am Eh, wannan kuma yana tambaya ya halatta mutum ya amshi bashi don saboda hidimar ramadan daga bayan sallah biya
me zai hana wa shi ba shi halal ne a ko'ina matukar dai babu kuɗi da ruwa cikin shi ko ko ya halitta mutum ya ci bashi zai yi hidima watan ramadan in ba ruwa cikin shi ba za ka filo kari ba fi sabilillahi dan Allah aka baka me zai hana wa matukar dai kana da bi kana da abin da za ka biya ba rigima ba ce Yawwa, ba ka ɗauko rigima ba kuma ramadan ya ka boye in ya kare ka boye saboda dama ba ka da abin biya kuma ka ci bashi ba a san wannan man ka san kai dan kasuwa ne ko ma'aikaci ne ka ci bashi mai yawa wanda insha Allah wata na mutuwa za in an biya ka za ka biya bashin da ake kai mana ko ma ka sai ka ce da bashi in ka san kana da albashi mai kwari misali albashi duk wata 500 ake biyan ka kaga albashi ya ma yawa duk wata kana iya ji 150 ko 200 ka ji abinka ka kana asusu kakayin shekara ka tara kulin da za ka biyan bashin da ka dauka ba magana amma haka kawai a ce a baka bashi kamfanin aikin hajji da umara su baka bashi za ka je baka ka dawo ba ka da baka sai na za ka samu miliyan uku da rabi ko miliyan hudu ka biya ba ya za ka yi babu layi dukkan ibada gaba ɗaya ka ci bashi saboda lokacin da za a yi ta baka da hali baka da kuɗi ga hannu isassu amma kana da abin da za ka biya sannu sannu kuma yarjejeniya ce kai kace kai ba ka ci kana da kudin da zaka zanke zubawa a baka bashin kaza duk wata saboda wasu abubuwa suka taso ma duk wata zaka zuba kaza haka biya ba lai babu lai mutum yana yacin bashi dan hidimar ramadan matukar dai bashin halal ne ba bashi bane na na ruwa ba kuma ba bashi bane na karmanje ba na'am
Eh, wannan ya ce wani aboki ne gare shi sai ya wata rana ne mishi ne su yi luwafi sai ya kiya a ƙarshe ma suka yanke alaka shi wancan abokin da ya neme shi sai ya daga baya yana nama ya zo yana neman shi da yafe mashi yana dibin sai shi wanga ke tambaya ya daidai- ya dace su koma abu ta don kamar ya zama kamar gaba tsakanin su Buhari ya me hada su
neman shi ya sai luwaɗi shi kuma daga abin alfasha ce sai ce ya yanke alka- duka alaka da shi gaskiya bai kamata ba ba abin nan ya halitta ya dawo su zaki gaisawa amma a buta da wannan a tsaida ta amintaka a tsaida ta fajiri fasiki mai irin wannan mugun fasikanci inda tabiya ce muguwa wadda mai ita yana nuna kawo bai da hankali hankalin shi ya juyi da haka kenan bai kamata ba Ah, in ya dawo ya nemi da Allah ka yi haƙuri sai ka ce ka yi haƙuri amma kuma kowa ya tsaya wurin shi ku zan ya gaisa amma dai ba abinta ba za ku yi. Allah ya kiyaye shi kenan waɗanda suke bara addu'o'i Allah ta'ala ka san su Allah ka biya musu bukatu mu ma muna ciki Allah ka biya mana bukatu a da zuko mutum muna marayu ya yi rabon abinci da kudaden da ku jama'a kuke tarawa an raba ma marayu 72 buhun masara 72 sa'annan kuma an raba musu buhun shinkawa shi ma dai haka nan mai kilo 25 biyar an raba musu shi ma guda 72 duk dai kudaden da kuke tarawa ne Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku Allah ya biya ku da gidan aljanna abinda kuke so wurin Allah na alkhairi Allah ya baku abinda kuke tsoro wurin Allah ya same ku Allah subhanahu wataala ya kare ku da gare shi don abinda kuke tsoro na rayuwar duniya wanda baya da dadi Allah ya kare muku shi, ya kare mana gaba daya Allah ya ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci kwanakin nan masu albarka da suke shigen shigowa muna fatan Allah ya kai mu lafiya a cikin su kuma Allah ya ba mu lahiyar da za mu azumta su kuma Allah ya ba mu ikon guda- gudanar da ibadodinmu a cikin su yadda ya kamata kuma muna roƙon Allah alherin da Allah yake rabawa a cikin su Allah ya ba mu muna roƙon Allah subhanahu wataala albarkar da yake saukarwa a cikin su Allah ya saukar da ita gare mu Allah ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ya sauƙaƙe mana abin da za mu buɗe baki da shi da abin da za mu yin sahur da shi da abin da za mu taimaka ma waɗanda muka yi wadata da shi duka Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe mana ya yassare mana Allah ya ba mu damar gudanar da ayyukan alkhairi cikin wannan wata mai albarka Allah ya samu ga farkon shi lafiya ko mu ga karshen shi lafiya kuma Allah ya maimaita mana ya kara maimaita mana ya maimaita mana ya kara maimaita mana ya maimaita mana ya kara maimaita mana har so nawa kenan Allah subhanahu wataala ya samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ka kara musulmi haɗin kai ya Allah, ka raba musulmi rabo ka ya Allah. Allah ka raba musulmi da rabo ka ya Allah, ka raba musulmi da bakin ciki da keta ya Allah. Ka raba musulmi da bakin ciki ya Allah. Yaran mu matasa samari da yan mata Allah ka kara musu shari'a. Allah ka kara musu shari'a ya Allah. Allah ka kimtsa su ya Allah. Allah ka dora su musu hanya ta kwarai ya Allah. Allah ka raba su da mugayen ɗabi'u ya Allah. Allah ka ji roƙon mu ya Allah ɗayan kasuwan mu kananan su da bayyan su ya Allah ka buɗa musu buɗi na alkhairi ya Allah Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka hore musu ma abinda za su taimaka ma talakawa a cikin wannan wata mai albarka Allah subhanahu wata'ala ka sa su sauƙaƙa ma talakawa ya Allah Allah ka sa su taimaka ma talakawa ya Allah da abinda Allah ka ba su ya Allah kuma Allah ka ƙara musu buɗi na alkhairi dukkan matsalolin da suke kuka da su ya Allah ka jaye musu ya Allah Allah ka kawo musu ƙarshen su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah za mu kare da duniya lafiya ya Allah Allah ka kawo mana ƙarshen duk wata wahala ya Allah da duk wani rishi da talauci da fatara da taimana yawa ya Allah Allah kawo mana ƙarshen su gaba ɗaya ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin